littafi na goma sha takwas a irin al-mufassira shafi na sha takwas a mufassira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لكم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشيك بدا درس نتاج المنظومة المريدية حلقة تدير زام تاشي أيو بادنا مبتدا خبر السلام عليكم ورحمة الله المبتدا اسم رفعه مؤبد عن كل لفظ عامل مجرد والخبر والخبر اسم ذو ارتفاع اسمدا مطابقا في لفظه لمبتدا كقولنا زيد عظيم الشأن وقولنا الزيدان قائمان ومثله الزيدون قائمون ومنه أيضا قائم أخونا مبتدا اسم ظاهر كما مضى أو مضمر كأنت أحد للقضاء ولا يجوز لابتداد ما اتصل من الضمير بل بكل من فصل أنا ونحن أنت أنت أنتما أنتن أنتم وهو وهي همهما وهي أيضا وكن أيضا فالجميع اثنا عشر وقد مضى منها مثال يعتبر ومفردا ومفردا أو غيره يأتي الخبر فالأول اللفظ الذي في النجم مر وغيره في أربع محصور لا غير وحي الظرف والمجرور وفاعل ما فعله الذي صدر والمبتدا ما ماله من الخبر كأنت عندي والفتى في الدار وابني قرا وذا أبوه قاري يشي بابي مبتدا لخبر باب المبتدا والمبتدا والخبر المبتدا اسم رفعه مؤبد يشي المبتدا ismin suna ne ismi ne ba a samun mubtada a fi'ili ko kuma a harafi ismi ne raf'uhu yi masa rufu'a mu'abbadu din din ne ma'ana duk inda kaga mubtada marfu'u ne zaka zaka masa rufu'a ne shine raf'uhu yi masa rufu'a mu'abbadu na har abada ne na din din ne an kulli lafzin amidin mujarradu ai mujarradun an kulli lafzin amidin yace ya kaɗaita da duk wani amini wanda yake amini wanda yake lafzi a nan asalinsa an kulli amilin lafziyin ne daga duk wani amini wanda yake na lafzi misali idan ka ce idan ka ce ja'a zaidun zaidun wannan fa'ili ne amilin shi lafzi ne ma'ana ka faɗi amil din a harshenka ja'a da ka faɗa shi ne ya yi wa fa'ili din rufu'a sai zama ja'a shi ne amilin shi hakan ka ce akala akala zaidun akala shi ne amilin shi ne shi rufu'a shi fa'ili ne to shi mubtada ba shi da amili wanda kake faɗan shi a harshe al'amil ne al-ma'anawi amil ne na ma'ana babu wani amili ɓaro-ɓaro wanda ya fito ko wanda ka faɗa a harshenka to shi ne ya ce mujarradun an kulli lafzin amin ya kaɗaita ma'ana babu wani lafazi wanda wannan lafazin amin shi ne ya zamanto amili to a mubtada babu wannan misali idan ka ce zaidun qa'imun zaidun din nan mubtada ne yana da rukuwa babu wani abu da ka faɗa a cikin harshen ka wanda shi ne yayi wa wannan mubtada din rukuwa babu shi yasa ake cewa al-amidul ma'nawi amma idan ka ce ila zaidin zaidin wasalin kasan nan jar din nan ila din da ka fada shi ne yi masa jarra amma idan ka ce zaidun qa'im zaidun mubtada ne to babu wani lafazi da ka faɗa wanda wannan lafazin da ka faɗa shine yayi masa yayi masa rufuwa shine ma'anar an kulli lafzin amilin mujarradu ay mujarradun an kulli amilin lafzin babu ko an cire miki duk wani amili lafzi ko duk wani lafazi wanda shine yayi masa aiki ya samu wannan rufuwa din wannan ta'arifi ne na mubtada wal khabaru wal khabaru ismun zurtifa'in usmida shi kuma khabar yake ism shi ma ism ne zurtifa'in wanda yake da rufa shi ma ism ne wanda yake da rufa usmida wanda aka danganta shi aka danganta shi mutabikan fi lafzihi bil mutada a lafazinsa yayi daidai da mutada ne abin da yake nufi da usmida in ka gina jumla a cikin ilimin ma'ani a jumlar da ka gina za a samu musnad da kuma al-musnad ilayhi al-musnad al-musu wal musnad ilayhi to idan ka ce zaidun qa'im ka ce zaidun mubtada ne sannan kuma qa'im din ka ce khabar mubtada ne shi khabar din ka jingina shi jikin mubtada ne baka ga idan aka ce ma wa ya aikata tashin a wannan jumlar da ka faɗa wannan qiyam din qa'im qiyam din tashin ka jingina shi jikin zaidu ne shi yayi shi ya aikata tashin to shi yasa shi ya zamanto a shi khabarul mubtada din ake ce mishi abin nan ake ce mishi musnad shi kuma mubtada din ake ce mishi al musnad ilayhi saboda shi ake jinginawa shi mubtada al musnad ilayhi shi kuma khabar din musnad to shi yasa anan da yake wal khabaru ismun zurfifani khabar ismi ne wanda yake da rufa sai ce usnida wanda aka jingina aikata shi zuwa ga mubtada din shi aka aikatawa a mubtada kamar yadda a fi'ili da fa'il an jingina fi'ili zuwa fa'ili kika ce ja'a zaidun an jingina ja'a din zuwa zaidun shi ya aikata to a mubtada da khabar kuma idan ka ce zaidun qa'im to an jingina khabar din zuwa ga mubtada an jingina khabar zuwa ga mubtada to shi yasa yake usnida mutabiqan fi lafzihi mutabiqan fi lafzihi lil mubtada kuma mutabiqan lil mubtada yayi daidai da mubtada fi lafzihi a lafazinsa ma'ana ba a yarda mubtada da khabar su saba ba misali idan mubtada ya zamanto mufradi khabar ma mufradi idan mubtada ya zamanto tasniya khabar ma tasniya in mubtada ya zamanto jam'i kabar ma jami kamar da misalan zai zo anan ya nuna maka cewa ba kaman babi na fa'ili bane babi na fa'ili fi'ili da fa'il din daban-daban ne fi'il din koyaushe yana mufradi amma fa'il din zai iya zamanto mufradi zai iya zamanto musanna zai iya zamanto jami kamar idan ka ce ja'a zaidun kaga zaidun mufrad ne kamar ka ce ja'a rajulani kaga tasmiya ne amma ja'a din bai bambantu ba in ka ce ja'a rijalu jam'i ne amma ja'a din bai bambanta ba amma in a mubtada da khabar ne dole su daidaita zaka ce zaidul qa'im zaka ce az-zaidani qa'iman qa'iman az-zaidina qa'imuna zaka daidaita su zaka daidaita su shi yasa yace mutabikan fi lafzihi bil mubtada ka qaulina zaidun azimu shani yace kamar idan muka ce zaidun azimu shani zaidul mubtada ne azimu shani sani ya zama to khabar din azim din shine khabar mubtada azim azim kaga zaidun din ya bashi rufu'a mubtada ne tunda ya ce shi mubtada ma rufu'a ne da shi azimu din ya bashi rufu'a saboda khabar ne in ka lura zaka ga azimu din an jingina girman ne zuwa ga zaidu shi yasa yace shi khabar din usmi da din musnad ne shi an jingina girma a wannan misali din zuwa ga zaidu ma'ana zaidu lamarinsa da girma yake wa qaulina hakanan idan muka ce az-zaidani qa'imani in ka ce az-zaidani qa'imani anan akwai wani abu guda daya za ku ga a lokacin da yake yin tasniya na adam sai ya sa masa alif da lam misali ba zai yi ka ce zaidani qa'imani ko zaiduna qa'imani ba zai yi ba a larabci in dai suna adadi ne zaka mai da shi tasniya sai ka mayar da shi ko jami sai ka mayar da shi na kira in ka mai da shi ne kira kuma sai ka sa alif walla ba ta ga a karatun da muka yi na baya babin alam mun ce alam ba a sa masa alif walla misalin ka ce ja'far alam ne ba zai yi ka ce al-ja'far ba to amma lokacin da kake so ka yi tasmiyarsa to za ka sa masa alif walla bayan ka mayar da shi kamar na kira misali ba zai yi ka ce ja'a zaidani ba kamar inda kake cewa ja'a rajulani ba zai yi ba ba zai yi ka ce misali ja'a ja'a zaiduna ba kamar inda kake cewa ja'a rijalu ba alif walla ba zai yi ba sai ka ce ja'a zaidani ka sa azaidan ka ce ja'a azaiduna dalilin wannan shine akan iya samun suna adadi da sura da sura ta tasniya misali a samu wani sunansa zaidani sunansa zaidani shi kadai ne amma sunansa zaidani ba ana nufin zaidani din zaidu guda biyu bane shi din ne shi kadai sunansa zaidani a samu wani sunansa zaidun irin su kamar khaladun din nan ibnu khaladun ai khaladun din ai jami'i ne khalal ne aka sa masa wawu da nun da ya zamanto khaladun ba to amma shi khaladun din da wannan lafazi na jami'i din da wai wannan lafazi na jam'i sunan mutum da ne to idan aka sa alif wallani an bambanta ne idan ka ce ja'a zaidani zaidu biyu sun zo idan ka ce ja'a zaidani ba alif da lam wani wanda sunansa zaidani ya zo an gane ai idan ka ce ja'a zaiduna zaidu da yawa sun zo amma idan ka cire alif wallam din ka ce ja'a zaidun wani sunansa zaidun ya zo shi kadai an gane ai to saboda haka za ku ga a lokacin da adami ake tasniyarsa ko ake jinkinsa za a ɗauko alif wallam sai a zo a sa kamar yadda anan ya ce wa qawli nazzaidani qa'imani asali zaidu bai da alif wallam saboda alam ne alam ba a sa masa alif wallam saboda alif wallam ana sakawa ismi saboda a arrafa shi ne shi dama ma'arufu shine ma martaba na biyu na ma'arif daga damiri sai alam to saboda haka in aka sa alif allam a alam to wannan ana so a bambanta sunan da ya zo da lafazin tasniya ko jami da kuma tasniyan da jam'in ne wa mithluhu zaiduna qa'imuna haka nan idan kace az-zaiduna qa'imuna zaka ce az-zaiduna qa'imun a lokacin da kace az-zaidani zaka ce az-zaidani مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه اسم مثنى ألف شيني مثل رفوع يا ألف أنا كمان تموك كرنت أبادي إعرابي تاوج الضمة هكا ينكسي قائمان خبر مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة أما انكسي الزيدون دواو مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الواو تلك saboda li'annahu tajamul jamul muzakkar salih haka za ka yi irabu haka qa'imuna wawu din shine alama tarufu asla wa minhu aidan qa'imun aquna yace daga cikin misalan sa har yanzu in ka ce qa'imun aquna yace wannan ma mubtada da khabar ne wannan mas'ala ce khilafiyya tsakanin basrawa da kufawa wannan ya faɗa a mazhaba na basrawa ne misali a nan idan ka ce ƙa'imun akuna asalinsa akuna ƙa'imun ne, muktada ɗin akuna ne, ƙa'imun kabarun muktada, mana ɗan uwanmu muktada kenan ƙa'imun a tsaye ke kabar ɗinsa. To sai aka gabatar da kabar ɗin akan muktada, tunda ja'izi ba dole ne ka kawo muktada farko kabar ƙarshe ba, in ka ga dama za ka iya kawo muktada kabar a farko ka samu daga a ƙarshe musamman ma in za a iya tantance abin da yasa anan suka ce ba zai yiwu ka'imun din ya zama to mubtada ba saboda na kira ne saboda na kira ne wala yajuzu ibtida bil nakhra ma lam tufik ka inda zaid bin namra kamar da alfiya ya faɗa kuma bayan haka in ka in ka kama yadda shi shine mubtada din ba zai yiwu ba kamar yadda shi fa'ili kuma ma'ana akwai abin da suke kiran shi fa'idun sadda masaddar khabar to anan agun basrawa dole ne sai ka jingina istifhami a tare da shi a wannan lokaci kamar yadda shi fa'ili ya zama to aqaimun aquna kenan ka'in din ya zam ya zauna a matsayin kaman fi'ili ne a kuna din fa'ilin sa kaman ka kaman ka ce aqama a kuna ne a ka aqama a kuna dan uwan mu ya tashi ne ka sa hamzatul istifham idan baka sa hamzatul istifham ba ba zai yi ka'in din ya wakilci shi a kuna ya zama to fa'il sa da masadar khabar ba gun basrawa amma gun kufawa a irin wannan misali qa'imun akuna ba istifham babu komai qa'im din zaka dauke shi a matsayin fi'ili akuna din sai ka dauke shi a matsayin fa'il ma'ana ya fita babin mubtada da khabar ya zama to babin fi'ili da fa'ili kenan amma gun basrawa idan ka ce qa'imun akuna mubtada da khabar ne illa iyaka khabar din ka kawo a farko sai ka kawo mubtada din a ƙarshe asalinsa akuna qa'imun والمبتدا اسم ظاهر كما مضى اسم مبتدا كلا ديني akwai ismi na zahiri kama maza kamar yadda misalin sa ya wuce misalan su zaidun azim sha'an al-zaidan qa'iman mubtada na zahiri suna farokor aw mudmarun ka anta ahad ahad min qada akwai kuma mudmari damiri damiri ne zaka mai da shi mubtada zai kasance mabni ne fi mahalli raf'i ka anta ahadun idan ka ce anta mubtada ne ahadun khabarul mubtada haka anta din daliri ne a duk lokacin da daliri ya zamanto ya zamanto mubtada sai ka duba wasalin karshen shi sai ka gina shi da wasalin karshen sai ka ce fi mahalli rafi misali anta wasalin sa na karshe fataha ne sai ka ce damiru munfasil ko damiru fasl za ka ce fi mahalli fi mahalli rafi mubtada haka ce mabniyun ala fathati fi mahalli rafi hakan kaza anti anti sai ka ce mabniyun ala kasrati fi mahalli rafi mubtada huwa mabniyun ala fathati fi mahalli rafi mubtada to duka a haka zaka ta dinga tafiya da shi wasalin sa na karshe shi zaka duba sai ka gina shi da wannan wasalin ya zama to fi mahalli rafi mubtada ahadun anan khabarun mubtada kenan ka anta ahadun lil qada ma'ana kai ahadin alƙalanci ne hukunci ne ka cancanci alƙalanci wala yajuzu littida'i mattasal min ad-damiri bal bi kulli man fasal yace bai halatta ai ibtida'i a mayar da wani abu mubtada bi mattasal da abin da yake hade ba damiri ne wanda yake a hade da wata kalma baya yiwa a mayar da wannan dalilin ya zama to mubtada wannan yana daga cikin zawaidin shi abubuwan da ya kara baya daga cikin al-ajrumiyya min ad-damiri daga damun damiri bal bi kulli man fasal in dai damiri ne kake so ka mayar da shi mubtada dole ka zama zama to dalilin fasal ne wanda yake arabe abin da yasa yayi wannan magana saboda abun mu abun sibawai abin nan abun sibawai idan ka ce laula ka ce laula ka da darabtu zaidan wannan ka din da ka fada a gunsa fi mahallin rafi ne mubtada a gunsi ba wai haka haka ne idan ka ce laulahu lama wajadtu dirhaman ba dan shi ba da ban samu dirhami ba to wannan ku din a gunsi ba wai fi mahallin rafi ne mubtada shine jumhur ba su saba masa da wannan din ba saboda waɗannan dalilai laulahu laulaya laulaka kowanne daga cikin su baya zuwa baya zuwa dalili na rufa duk suna zuwa dalili ne na nasaba shi kuma mubtada marfu'u ne amma dalilin da zai yiwu ya zamanto damiru raf'i to in ka ce fi mahalli raf'i ne amma baya yiwa dalilin da baya yiwa ya zaman to fi mahallin rafi kace mubtada ne akwai nau'i na ta'assufi a ciki shi yasa anan shi ya nabbaha cewa wala yazuzu libtida bi mattasal duk wani dalilin da yake hade to bai halatta a mayar da shi fi mahallin rafi mubtada ba misalin kace laula ka ka dinnan dalili ne muttasil in ka ce laula ku ku dinnan damiri ne mutasil haka nan ka ce laula ya ya dinnan damiri ne mutasil kamar da muka karanta a baya to ba zai yi kamar yadda su fi mahalli rafi ka ce mubtada ba sai dai damiri wanda yake munfasil irin su anta ko anti antuma kuwa iya hum hum irin wanda suke a ware to su ne zai yi a mayar da su mubtada dalilin siba wai shi kuma saboda idan ka cire waɗannan dabirai din yace duk sunan da zaka kawo gun rufu'a kake bashi wannan shine dalilin musiba wani dalili ne kuma kawai misali nace laulaka lama jitu kuna ba dan kai ba da ban zo nan ba to zan iya cire kaɗin in sa wani suna a wajen misali zan ce laula zaidun lama jitu kuna ba kwa ga da na cire damiri na kawo zaidu na sa rufu'a na bashi wannan shine dalilin sifa wani in ka cire damiri mutasif din ka zo ka sa ism zahir to ism zahir din zaka bayi rufu'a in kuwa zaka bayi rufu'a waɗannan damirai din laulaka laulahu laulaya fi mahalli rafi ne mubtada kamar yadda idan ka ce laula zaidun zaidun din ba ka da irabin da zaka masa sai dai ka mai da shi mubtada shi kuma damirin nan ka cire shi ka sa zaidu a wajen to zai zama to marfu'i saboda haka mas'ala ce khilafiyya amma gun jamhurul basriyin cewa waɗannan damirai din dalirai din ba fi mahalli rafi bane ba mutada bane kamar yadda ya faɗa a wannan waje misalan daliran da suke zuwa munfasil mubtada ya kawo mana su ana wa nahnu anta anti antuma antunna antum wa hawa wa hayakum kuma wa kunna aidan fal jami'u 12 wadannan dalirai su ne munfasil su goma sha biyu ne ana na mutakallim na mai magana nahnu mai magana shi da wani sannan kuma anta da anti da antuma da antunna wadanda ake magana da su mukhataba sannan kuwa da hiya da hum da kuma da hunna wadanda ba sa na ake magana akai na farko ana ce mishi damirul mutakallim na biyu su anta ana ce musu damirul mukhatab na uku ana ce musu damirul ghaib su hum su huna su hunna kenan ana ce musu damirul ghaib wal jami'u suna ashar yake su duka goma sha biyu وقد مضى منها مثال يعتبر yace daga daga cikin waɗannan dalilai din misali wanda ake la'akari da shi misalin da ake la'akari da shi yace ya riga ya ya gabata ya ce ma a baya aw mudumarun ka anta ahlul irqaba anta duk inda kaga anta to mutada ne abinda zaka kawo gaban su zai zama to khabar dabir mufassil ne fi mahalli rafin za ka duba wasalinsa na ƙarshe sai ka gina shi da wannan wasalin sai ka ci fi mahalli rafi sai ka ce mutada abin da ya zo bayansa kuma khabar shi yasa yake wa qad mada minha daga ciki misalin misali yutabar wanda ake da akari da shi ya gabata daga baya inda yake anta ahadun bil qada wa mufradan aw ghayrahu ya til khabar ya til khabar khabar yana zuwa mufradan أي ويأتي الخبر مفردا خبر ينازوا مفرد أو غيره كما خبر ينازوا ون ون مفرد أكتي خبر مفرد شيني وند مثال سيكبات دكبايا شيني خبر يكسن شيء آه كلمة شيء قدادا يا كمان كتي زيد قائم قائم شيني خبر kace az-zaidani qa'imani qa'imani shine khabar az-zaiduna qa'imuna qa'imuna shine khabar to wannan shine khabar wanda yake mufradi kenan aw ghayrahu yace akwai khabar kuma wani mufradi shine wanda zai zamanto jumla ko abin da yake kama da jumla fal awwalu lafzu alladhi fi alladhi mar yace na farko din khabar mufradi shi al-lafzu alladhi shine lafazi wanda marra fi nazmi wanda ya wuce a cikin nazarin marra fi nazmi mar ai marra fi nazmi wanda ya wuce daga baya a misalan cikin wannan kasida din zaidun qa'imun ma'ana da yace zai abun nan zaidun azimu shani dinnan ko a wa qawli nazaidan qa'imani wa mithluhu zaiduna qa'imuna azimu shani da qa'imani da qa'imuna duk waɗannan misalai ne na khabar a lokacin da ya zamanto mufradi to shi yasa yace fal awwalu lafzu allazi fi nazmi mar ay al lafzu allazi marra fi nazmi ma'ana wanda ya wuce cikin nazm din wa ghayruhu fi arba'in ma'a mahsuru wani mufradi din ghayrul mufrad khabar din da ya zamanto ba mufradi ba fi arba'in mahsurun ay mahsurun fi arba'in an iyakance shi cikin wasu abubuwa guda hudu la ghayru banda wadannan abubuwa guda hudu babu wani su fudun nan ne kawai shine ma'anan la gairu din wahaya zarfu wal majruru sune na farko zarfu na biyu majruru duk zai kawo ma misalan su anan gaba wa fa'ilun ma fi'li alladhi sadar sannan na uku shine fa'il ma fi'lihi tare da fi'ilinsa alladhi sadara wanda ya fito tare da fi'il fa'il dinsa da wanda fa'il dinsa da fi'ilinsa wanda ya fito wal wal mubtada ma malahu min al khabar da mubtada tare da abin da yake da shi na khabar ma'ana yana nufin mubtada da khabar ne mubtada abin da yake abin ai mustaqarra lahu min khabar mubtada da kuma abin da yake da shi na khabari kaga kenan zarfu da majruru da fi'il da fa'il da mubtada da khabar wadannan abubuwa guda hudu su ne wadanda ake ce musu khabar ne wanda yake ghairul mufrad misalan su gaba daya ka anta indi in ka ce anta kamar yadda muka faɗa baya mubtada ne in din zarfu ne to shine khabarul mubtada din ba lokacin da zarfu ya zama to khabarul mubtada abin da yasa ake ce mishi ba mufradi bane akwai muta'alliq din sa saboda duk inda kaga jaru wa majrur ko kaga zarfu to dole ne ka nima masa muta'alliq sai dai idan jaru wa majrur din ya zama to za'ida ne ko shabihu shabihu bi za'ida to a wani lokaci ba shi da muta'alliq sai za ka ga idan ka ga an yi irabi an ce wa jarun wa majrurun sai a ce muta'alliqun bi kaza wa jarun wa majrurun muta'alliqun al-zarfu mansubun muta'alliqun bi kaza zarfu da jaru wa majrur sai ka nemo abin da zaka rataya su zaka leka su jiki to shi yasa aka ce ba mufradi bane inda indi din shine khabar to za mu cewa mufradi ne tunda indi din lafazi ne guda daya ya fito a bakinka amma asalin san kace anta indi anta anta sabitun indi aw anta ka'inun indi ko kuma anta anta istaqarta indi wannan abin da ka faɗa qa'imun aw hasilun aw sabitun din wannan sune khabar din shi kuma inda din yana rafi ne da shi sai zaka zaka iradi ذاك أنت مبتدا ذاك كوكش أنت ضمير فصل مبني على فتحة في محل رفع مبتدا ذاك إندي ذاك إند منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتحة مقدرة في آخره منع من دخولها استغاث المحل في حركة المناصبة ذاك والظرف متعلق بمعذوف وجوبا تقديره كائن وتقديره ذاك استقر واستقررت daidai da yadda magana din ya zo to kaga kenan inda din akwai wani abu da zai fito a cikin jawab ya hadu da inda din to sai ya zama to ba mufradi bane saboda abin da ake nufi da mufrad abu guda daya to akwai abin da zai fito taqdiri muqaddari a cikin irabi zai fito ya hadu da inda su zama to biyu ko su zama to jumla to shikenan ya zama ba mufradi bane haka in ka ce wal fatati dari in ka ce al fata wannan mubtada ne in ka ce bidari jarun wa mujrur misali na biyu kenan to ya zama to shine khabar mubtada din shi ma an ce mishi ba mufradi bane saboda a iradi zaka fito da wata kalma zaka ce bidari jarun wa mujrur muta'alliqun bi mahdhufin wujuban taqdiruhu ka'il ko taqdiruhu istaqarra to wannan sai zamanto ba mufradi bane wabni kara haka nan kace ibni wannan mubtada ne zaka ce ibni mubtada ne zaka ce ibni mubtada marfu'un wa alamat raf'ihi dammat muqaddarat ala ma qabla ya'il mutakallim man'a min zuhuriha istighal al-mahall bi harakat al-munasaba ma'ana damman rufu'an mubtada din ya din ita ce ta hana tasfo kaga ibni din mubtada qara ay qara'a qara'a din shine khabar mubtada ba mufradi bane saboda jumla ne zaka ce qara'a fil madi mabni ala fathatin muqaddaratin ala ala al hamzati al mutahhala asalin sa qara'a ne qara'a sai yace qara'a saboda nazal din sai take daidai wannan jaizi ne a lugha abin da hamza ya shigo a mai da shi alif kawai qara'a sai yace qara'a والنفي الماضي وفاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يرجع كو يعود الى الى ابن يعود الى ابن دين ابن ده يفدا زي زمان تو والجمله جمله فعليه في محل رفع خبر المبتدا kaga ba mufradi bane jumla ne haka idan ka ce wa za'abuhu qari in ka ce za'in mubtada ne saboda ismi ne ismul ishara ne za ismul ishara mabniun ala sukun fi mahalli raf'il mubtada abu fa'il za marfu'un خبر ذا مرفوع في وعلامة رفعه الواو النيابة المذمة لأنه من الأسماء الخمسة والمكرمة أبو مضاف والحاء دمير الغايب مبني على ذمة في محل جر مضاف إليه أبوه دم مبتدا لي أنا مبتدا لي قاري دم كما خبر المبتدا لي فشي مبتدا ده خبر المبتدا دم إن كهذا كذا تنزم جملة فسوء سودا سكذا خبر المبتدا نفرقه kaga kenan anan akwai mubtada guda biyu ne zadin mubtada ne sannan abu din asalin asalin sa khabar ne na za amma dake an nemo wani khabari to shine sai ya zamanto mubtada na biyu sai kuma qari din ya zamanto khabar din mubtada na biyu mubtada na biyu da khabar din sa ka hada kaga ba mufradi bane to za su kasance khabar ne na mubtada na farko din ma'ana za mubtada abuhuma mubtada qarin din ai qarin khabar ne na mubtada na biyu din ma'ana na abu baka ga in kace abuhu qarin ya zama mubtada da khabar to wannan mubtada da khabar din abuhu qarin din ko abuhu qari qari'un din to shi ya zama to khabar din mubtada na farko wato za din kenan to anan kenan ya kawo ma misalai gaba ɗaya na abubuwa guda hudu na farko zarfu anta indi indi indi dinnan خبر مبتدا نبي جار ومجرور والفتاة في الدار في الدار نأكل فيل دفاعل دنسا شيني وابني قراء نفض مبتدا ده خبر أبوه قارئ إن اللي بدأ أي أبوه قارئ مبتدا ده خبر في محل جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدا الأول شيني ذاتك خبرنا مبتدا نفرقه شيني ذاتك kana wa akhawatuha sai babi na gaba babi na kana da akhawatinsa ma'ana ka, kana da kuma kawayenta waɗanda suke yin aiki iri daya irfa bi kana al-mubtada isman wal khabar bi hansi ban ka kana zaidun zabatar kaza ka adha dhalla bada amsa wa hakaza wa hakaza asbaha sara laysa فجيء وانفك وزال معبره أربعها من بعد نفي تتضح كذاك دام بعد ما الظرفية وهي التي تكون مصدرية كل ما صرفته مما سبق من مصدر من مصدر وغير وغيره به التحق ككن صديقا لا تكن مجافيا وانظر لكون وانظر لكون مصلحا موافيا yace kana da kawayenta waɗannan suna shiga jikin mubtada da khabar ne su yi wa mubtada din gufa nasu na kansu sannan su yi wa khabar din kuma nasaba kaman kace Allahu ghafurun ko wallahu ghafurun wallahu yadda muka karanta mubtada ghafurun khabar mubtada sai ka sa kana wa kana Allahu ghafuran wa kana Allahu ghafuran kana din ta mayar da Allah ta mayar da Allahu din da rufa nata na kanta ba wai rufa mubtada din ba kamar yadda zahiriya na nawo suke bada sannan kuma ghafuran din khabar mubtada din ne ta mayar da ta mayar da shi khabar dinta ta bashi na saba ma'ana wannan kuwa abu ne wajibi sauki ne da shi wannan babi saboda har ana cewa duk wanda ya san mubtada da khabar ya san kana wa akhawatuwa ya san kuma inna wa akhawatuwa in ka ce zaidun qa'im sai ka ce kana zaidun qa'iman zaka ce laysa zaidun qa'iman sara zaidun qa'iman haka mubtada da khabar suke shigowa to idan kai haka ka shigo da kana da ɗaya daga cikin su din wannan mubtada din yana da rufu'a dama to kanan za ta nemo rufu'a nata na kanta ba na mubtada din ba sannan kuma ta mayar da khabar mubtada marfu'un din ta mayar da shi mansubu maimakon zaidun qa'im sai ka ce kana zaidun qa'iman zahiriyan nahwu suna cewa kana din anan mubtada da khabar ba sai aiki a ko ina ba sai a khabar din kawai tunda mubtada din yana nan da rufu'arsa mubtada din yana nan da rufu'arsa saboda haka wannan rufu'an rufu'a ne na mubtada da muka sani sannan qa'iman da ka faɗa shine nasaba na kana kenan kanan anan ba ta yi wa mubtada aiki ba ta yi wa khabar ne aiki zahiriya na nahau haka suke faɗa amma akwai wani nau'i na takallufi a ciki a ka'ida ka lura duk inda kaga amil duk inda kaga amil da ma'amuli to amil din ya fi aiki ya fi aiki da abin da suke haɗe fiye da abin da ba su haɗe tare baka ga idan ka ce kana zaidun qa'iman zaidun din a haɗe suke da kana yadda idan ka ce ja'a zaidun waye wani abu ne wa zaidun rufu'a ba ja'a ba to yayin ka ce ja'a zaidun zaka ce ja'an nan shi yayi wa zaidun rufu'a amma idan ka ce kana zaidun sai ka ce ba kanan bane yayi wa zaidun rufu'a aga akwai nau'i na takallufi yaki akwai wani yana ce shi ibn mudaf al-andalusi zahiri ne zahiri ne a nahaus to shi abunsa kawai wa kana zaidun qa'iman qa'iman din nan shine kawai kana yi wa nasaba zaidu din ruf'an shi din ruf'an mubtada din ne kansa to wannan takallufi ne kamar da muka bada bada misali abu guda biyu ja'a zaidun kana zaidun a ja'a zaidun ka yarda ja'a din shine yayi wa zaidu ruf'a amma kana zaidun ba ka yarda kana shi yayi wa zaidu ruf'an ba kanin bai canza zaidu ba kawai tsallake zaidun yayi ya zo ya canja khabar din zaidu din ka'iman akwai nau'i na takallufi to saboda haka shine yace irfa bi kana al mubtada isman wal khabar irfa bi kana al mubtada ay irfa al mubtada bi kana kai wa mubtada rufu'a da kana isman sannan a lokacin yana ismin kanan ne ya tashi daga sunan mubtada ya tayi daga sunan mubtada a lokacin zaka ce ismu kana ne idan ka ce zaidul mubtada qa'imun khabar mubtada a lokacin da kasa kana kana zaidun kana fi al-madi naqis zaidun zaka ce ismu kana zaka ce ismu kana ya tayi daga sunan mubtada ya koma da suna ismu kana shi sai ce isman din wal khabar bi hansiban sannan khabar din biha da kana din insiban kai masa nasaba kai wa khabar din nasaba da kana ka kana zaidun za basar misalin sai yake kaman idan ka ce kana zaidun kana fi al-madi naqid tarfa'u al-ism wa tansibu al-khabar zaidun shine ismu kana marfu'un da mubtada ne da mubtada ne dawo ya zama ismu kana marfu za kuma ya zama to khabaru kana din saboda bai ce zu ba za za yake zaka ce za khabaru kana mansubun wa alamat nasbihi al alif niyabatan an al fatha li'annahu min al asma' al khamsa in za bai ce zu ba sarba ko zi ba sarba sai ce za ba sar ma'ana zaidu yana da basira mutum ne mai basira ya kawo misali sai ka كذاك أضحى ظل بات أمسى وهكذا أصبح صار ليس أضحى ده ظل ده بات ده أمسى ده أصبح ده صار ده ليس يتي كذاك كمان كان لي aikin da kana ke yi to su ma shi suke yi fati'a wa fakka wa zalama bare waɗannan filai guda fudu fati'a in fakka zala bariha waɗannan filai guda fudu su ma irin aikin da kana suke yi suke yi arba'u ha su hudun nan yace min ba'di naf'in min ba'di naf'in tattabi ai arba'uha tattabihu min ba'di naf'in su hudun nan suna fitowa su aiki bayan nafi ne ba haka kawai ba zaka ce ma fadi'a zaka ce man fakka zaka ce ma zala zaka ce ma bariha sai ka hada su da ma tukunnan za su yi aiki irin na kana in ka da su da madin kuma dukkan su manan su dai da mazala misali dan nace mazala zaidun qa'iman zaidu fa har yanzu yana nan a tsaye zaidu fa har yanzu yana nan a tsaye haka nan idan ce ma fadi ha zaidun qa'iman man fakka zaidun qa'iman ma bari ha zaidun qa'iman har yanzu yana nan a tsaye har yanzu bai burgu ba shine ma'anansa to da ma nafiya ko harfin nafi shine zai aiki kaza kaza ma ba da mazarfiya haka nan dama ita ma tana aiki irin na kana ne bayan ma zarfiya ma na zarfu wanda yake nuna zamani ko lokaci wahaya allati takunu masdariya kuma ma zarfiya din yace ita ce wacce take kasancewa masdariya take juya fi'ili ta mayar da shi masdari misali in kace ma zaka ce azuruka ma dama zaidun mawjudan in kace ma dama zaidun mawjudan asali zaidun mawjudun mubtada da khabar sai kace ma dama zaidun mawjudan to ma din anan zarfiya ne an ce zarfiya ne saboda yana nuna lokaci da wuri ne da nace ma zan ziyarce ka muddin zaidu yana na abunka kaga na nuna alamun guri aiki azuruka ma dama zaidun mawjudan to saboda haka ake ce mishi zarfiya yana bada ma'ana na guri ko na lokaci sannan kuma an ce mishi mazdariya ne saboda za a juya fi'ilin shi din jumlan shi din da jumlan da yazo za a juya shi ya zamanto a yi zai zamanto azuruka muddata wujudi mud, muddata wujudi zaidi muddin zaidu yana nan to zan ziyarce ka kaga muddata da kafa da zarfu ne wujudi da ka faɗa mazdari ne kaga ma din ta samar da zarfu ta samar da mazdari shi yasa ake ce mata ma zarfiyya mazdariya mazdari shine muddata da ka faɗa zarfu din kai muddata da ka faɗa mazdarin kuma shine wujud azuruka muddata wujudi zaidi muddata wujudi zaidi wannan shi yasa ake cewa zarfiyya mazdariya وكل ما صرفته مما سبق وكل ما صرفته مما سبق من مصدر وغيره به التحق yace duk abin da ka sarrafa shi mimma sabaka daga abin da ya gabata nan filan da suka gabata in fi'ilin yana sarrafuwa ana samun mudari ana samun madi ana samun masdari yace shi yasa yake min masdarin wa ghairihi masdar kowaninsa bihil tahaq ay iltahaqa bihi zai hadu da shi yayi aiki irin na wannan mali din kamar da ibn mali yake cewa wa ghai wa ghayru madi mislahu qad amila in kana ghayru al-madi min kustuqila fi'l al-madi ba wai shi kadai bane saboda zahiri ka an ce kana zaidun qa'iman ana bada misali da fi'l al-madi adha zaidun maridan adha fi'il madi to shine karka dauki fi'il madin shine kawai a'a in fi'ilin zai yu a samu mudari a ciki zai yu a samu a samu amru a ciki zai yu a samu mazgari to ma mudarin da amrun da mazgarin su ma za su yi aiki irin na madi shine ma'anan wannan misali in kace kana zaidun qa'iman zaidun ismu na kana marfu in kace qa'iman khabar na kana mansub to in kama yadda kana din zuwa mudarifa zuwa mudari in kama yadda shi zuwa mudari yakunu zaidun qa'iman yayi aiki irin na kana din haka in kama yadda shi amrufa zaka ce kun qa'iman kun qa'iman sai ka ce kun تفسير الأمر من كان ناقص ذكتي واسمها واسم واسمها ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت قائما خبره خبر كنت kaga ya zama kun qa'iman to shi yasa haka in ya zaman to mazdari ma kamar yadda zai kawo misali a abin da yasa yace wa kullu ma sarabtahu mimma sabab min mazdari wa ghayrihi bi ittihaq saboda idan baya ba a samu ba a samun sarrafuwa wannan fili to shikenan wanda ka gani ma bin shi zai yi kamar laisa laisa nan kullum laisa ne ba shi da mudari ba shi da amru ba shi da masdari kullum yana nan a laisan sa baya sarrafuwa to tunda baya sarrafuwa to yana nan a madinsa yake aiki amma duk wanda zaka samu masa mudari zaka samu masa amri zaka samu masa masdari to waɗannan duka za su yi aiki irin na mabin ne shine ya kawo ma misali ka kun sadiqan la takun mujadiya kun sadiqa ga wannan sibul amri ne daga kana kun sadiqan sadiqan din shine khabar din la takun kuma takun din sibul mudari ne na kana saboda takunu ne sai sa lana iya ya zama la takun mujaziya karka zaman to ma'ana mai ta wurin kai min al-jafa'i wanzur li kauni musbiha wanzur kauni li kauni musbiha kaunu din masdari ne na kana anan kaunu din masdarin yayi idafa zuwa ism dinsa min idafati al-masdar ila ismihi kaunu din yayi idafa zuwa ism din kana din da ke mazdari ne sannan musbihan din shi zai zamanto khabar din wannan kaunu mazdarin ana abin da yake sai nuna maka kun fi'il amri ta kun fi'il mudari kaunu mazdari duk sun yi aiki irin na kana wanda yake ma bai kenan musbihan muwafiyan din nan khabar ne na biyu li kauni musbihan wa li kauni muwafiyan musbihan inna wa khawatuha sai kuma inna da kawayen kawayenta to su kuma suna yin aiki akasin aikin kana ne wa mislu inna anna laysa fil amal wa hakaza ka anna lakinna la'al wa akadu al ma'na bi inna anna wa layta min alfazi man tamanna ka anna litashbih fil mahaki واستعملوا لكن في استدراك وللترجي ولل ولترج وتوقع لعل كقولهم لعل محبوبي وصل yace inna din da anna da laita haka nan ka anna da lakinna da Allah yace su ma irin inna ne ma'ana wa mislu inna anna oh tansibu kun bar baiti dai ko تنسب إن المبتدا اسما والخبر ترفعه كإن زيدا ذو نظر تنسب إن المبتدا يتي إن تنا ومبتدا نصبه أكس كان كنن da take masa rufu'a isman a lokacin da tayi wa mubtada nasaba a matsayin ismin ta ne a matsayin ismin ta ba ya tashi daga babin mubtada wal khabar tarfa'uhu sannan inna din tana wa khabar din rufu'a كإن زيدا ذو ذو نظر كمان إن زيدا ذو نظر زيدا اسم إن منصوب ذو كما خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة كمان ده أسنيتي ككان ككان زيد ذا بصر anan kuma yace ka inna zaidan zu basab a can za da alifi mahalli nasbi ne saboda asma'ul khamsa khamsa ana musu nasaba da alifi anan zu nazar fi mahalli raf'i ne rufa ne asma'ul khamsa ana musu rufa da wawu to shine tukuna yace wa mislu inna anna laysa fil amal kamar yadda kai wa inna misali haka nan irin sa irin misalin da ka masa ko irin aikin da ka ba shi anna da laita da ka anna da lakinna da la'alla suke wa abkadul ma'ana bi inna anna yace inna da anna an sun karfafa ma'ana da shi ma'ana su min hurufi tawqid min hurufi tawqid inna anna zaka karfafa su in ka ce zaidun qa'im zaidu ya zo in ka ce inna zaidan qa'iman lalle ko tabbas zaidu ya zo kamar yadda a ilimin ma'ani ake karantar da wannan bangare din anna ma haka yana bada ma'anan tauhidi bambancin sa da inna shi yana zuwa mazdari ne duk inda kaga anna akwai mazdari a wannan wajen za a juya shi ya koma ya zama to mazdari shine bambancin sa amma shi ma yana bada tauhidi wa laita min alfazi man tamanna laita kuma yana daga cikin lafuzzukan lafuzzukan wanda yake buri lafuzzukan mai yin buri ma'ana ana amfani da shi wajen burin wani abu misali zaka ce laita li ma zaka ce zaka ce laita laita li malan laita li a gani ko laita laita zai laita zaidan abin nan qa'im dama zaidu a ce yana tsaye abin da kake buri ya kasance shi ne ake mishi laita galibin laita ana amfani da shi abin da ba zai yiwu ba kana son wani abu ne ka samu abin ba zai yiwu ba ko kuma yana da wahalar yiwuwa shi ne ake amfani da laita كأن للتشبيه في المهاتي في كما كأن للتشبيه نكمنت أبو مكان أبو أبو لي مثال كأن زيد كأن زيدا أسد كاشي زيد كاشي زيد زاكي ne saboda jarumtakan كأن زيد زيدا أسد sunan tashbihi kamanta zaidu da zaki fil mahagi cikin abubuwan da suka yi kamanni da juna al mahas sune abubuwan da suka yi kamanni da juna daga haka ya haki anan ne ya dauko wasta'malu lakin na istidraki sun yi amfani da lakin na ma'ana larabawa ko malaman nahwu sun yi amfani da lakin na istidraki wajen istidraki shine gyaran gyaran magana misali idan ka ce idan ka ce shabbati na wuta ta tashi faɗan wannan abin da za a ɗauka za a ɗauki cewa an yi asara ko an yi barna to sai ka ce lakin al-khasa'ira qalila amma asaran kadan ne haka kaga an yi wa jumla ta farko gyara ne ba dan an ce lakin al-khasa'ira qalila ba to za a dauki shabbatin nasin a matsayin asali saboda asali ko yawanci aka yi gobara asara ake barna ake lakin na yana wannan aiki ne shi ولترج وتوقع لأل لألا yana zuwa litaraji haka ce taraji shine abin da kake so taraji abin da kake so ya ya kasance kuma zai iya yiwuwa kaman kace la'allar kitaba rahim da ma littafin nan yayi araha haka zai yiwu yayi araha da tawaqqu'i kuma abin da abu marar kyau da baka so ya au shi ake ce mishi tawaqqu'i misali a zaidu ne ya yi bulaguro zaidu da ya yi bulaguro ya ka ce to ai motar da ta tashi a tasha a tashan nan ta yi hatsari a ai zaidu ya tafi fatasku ka ce da Allah zaidan halikun kafa a ce zaidu ma ya mutu a cikin wannan hatsari to shi ne wannan tawakkuli kenan da Allah zaidan halikun wannan shi ake cewa tawakkuli zaidu dai ya shiga uku to wani misali na kirki wanda ba ni kirki ba sai a ɗauka a maka masa ka tsaulihim la'alla mahabubi wa sal yace misali na farko kamar yadda suke cewa la'alla mahabubi da ma a ce masoyina ko wanda nake so wa sala ya isa wannan misali ne na tarajji da yayi na abin da suke so ya wakana zanna wa akhawatuha zanna wa akhawatuha su ma duk dai ana nan a babin mubtada da khabar yadda muka ce kana tana wa mubtada rufu'a tayi wa khabar mubtada nasaba inna tana wa mubtada nasaba tayi wa khabar mubtada rufu'a to wannan babi kuma mubtada da khabar din gaba ɗaya za ta mayar da su nasaba za ta mayar da su mansubi shi yasa yace insi bi zanna al-mubtada ma'a al-khabar وكل فعل بعدها على الأثر كخلته حسبته زعمته رأيته وجدته علمته جعلته اتخذته وكل ما صرفته من هذه فليعلم فليعلم فليعلم فليعلم كقولهم جننت زيد المنجدا واجعل لنا هذا المكان مسجدا yace in sirri zannan mubtada ma al-khabar zanna da zanna kai nasaba kai nasaban mubtada ma al-khabar tare da khabar din sa gaba daya bi zanna da zanna wa kullu fi'lin ba'daha anan ya halatta kai jarra ya halatta kai rukuwa zaka yace wa kulli fi'lin wa kulli fi'lin ba'daha zaman to kulli din ma'qufun ne ala zanna ai wansi bi kulli filin ba'daha za ka yi mashi rufuwa ka ce wa kullu filin ba'daha alal asar ɗin ya zamanto khabar khabar ɗinsa mana wa kullu fi'lin ba'daha duk fi'il din da yazo bayan zanna alal asar shi ma yana kan jin ba jin zanna din mana yana jin zanna din wajen aiki ko kace wa kulli fi'lin atati zuwa ga zanna din abin da yake nufi duk wani fi'ilin da zamu zo mu ambata bayan zanna to su ma irin wannan aikin suke yi su ne akhawatu zanna din kenan ka khiltuhu hasibtuhu kaman kace khiltuhu hasibtuhu za'amtuhu ra'aytuhu wajadtuhu alimtuhu ja'altuhu ittakhadtuhu duka zaka ce khiltuhu sadiqan hasibtuhu qa'iman za'amtuhu aliman ra'aytuhu katiban ko wajadtuhu aliman alimtuhu mufidan irin wannan wannan damirai da ya kawo zaka dauke su babun nan mafuli na farko kenan na waɗannan filai mafuli na biyu din su ne ya ciccire su wa kullu ma sarrafa yace duk abin da ka sarrafa shi ka juya shi min hazihi daga waɗannan filai gaba daya fali ulama to yace a sani su ma za su yi aiki irin na madi ya kawo ma misali da madi sannan yadda muka yi bayanin kana din nan akhawatuha mudari da amrunsa da masdari suna yin aiki na kana mazi ba ba wannan babi ma yadda duk abin da ka sarrafa shi daga cikin su ko mudari ne ko amru ne ko masdari to zai yi aiki irin na mazi anan ma waɗannan filai da ya faɗa gaba ɗaya khiltuhu da hasibtuhu da za'antuhu waɗannan suna da ma'ana na zanna ne ma'ana khiltuhu ma'anansa dai da zanantuhu na zace shi hasibtuhu ma haka za'antuhu duk ma'anansa dai ne lafazi ne bambanta amma akwai akwai wani wani sirru wani ma'ana kaɗan da yake bambanta amma duk ma'anan duk zai dawo karkashin zato ne duka zai zo karkashin zato ne shi kuma ra'aytuhu da wajadtuhu da alimtuhu na sanin abu da yakinin abu shine suke bada ma'ana ka san abu haƙ yadda yake ko ka ɗauki yaƙinin abu shi kuma ja'altuhu da ittakhadtuhu mayar da abu zuwa wani abu misali ka ce ja'altu tawila qasira asalin sa at-tawi ko kuma ka ce ja'altu thawba qasira asalin sa at-thawbu qasirun sai ka ce ja'altu thawba qasiran a gani ka da kenan ba guntu bane yanke shi kai kuma yadda shi gajere to mayar da wani abu zuwa wani abu haka ittakhaf ma zaka ce ittakhattu zaidan khalilan ko sadiqan kenan da ba abokinka bane ya zamanto abokinka to shine ya kawo misalan kowanne daga ciki ka qawlihim zanantu zaidan munjida kamar yadda suke cewa zanantu zaidan munjida asalin sa zaidun munjidun zaidu mai taimako ne mai agaji ne zaidun munjidun mutada da khabar da ka shigo da zanentu din sai ya mayar da mubtada da khabarin gaba ɗaya mafuran ka guda biyu zanentu zaidan munjidan waje Allah na hazal makana masjida haka nan kace da wani kamar mana da wannan gun ya zamo masallaci asalin sa hazal makanu masjidun wannan gun masallaci ne asalin sa da kasa ij'al din sai mayar da hazal makana din haza din da masjidan din duk suka kasance mansubai su suka kasance da nasaba kenan waɗannan babi da muka karanta mubtada babu mubtada da khabar da kana wa akhawatuha da inna wa akhawatuha da zanna wa akhawatuha suna tafiya a layi guda ne shi yasa waɗannan fi'ilai kana wa akhawatuha da zanna wa akhawatuha akwai wanda bai zo a cikin wannan littafin ba suna ce mishi kada wa khawatuha ko af'alul muqaraba to gaba ɗayan su ana ce musu al af'alun naqisa me ma'anar wannan kuwa shine su ba sa yin aiki nasu na kansu sai dai su yi wa wani aiki bayi ne su ba sa wa kansu aiki sai dai su duba wani su je su masa aiki misalin wannan ka lura akwai bambanci tsakanin wasu fi'ilai da waɗannan fi'ilai duk wani fi'ili misali inda za ka ba da misali da shi idan ka ce daraba zaidun kitsan zaidu ya da kuliya ba daraba zaidun kitsan ko shariba zaidun ma'an kaga yadda kace kana zaidun qa'iman ba abubuwa guda uku bane kana fi'li zaidu ismi qa'im ma shi ma ismi ba haka ne idan kace daraba zaidun qittan zaidu ya da kyanwa nan ma daraba fi'li zaidu ma ismi qitmat ismi amma ka lura a kana din in ka cire kana jumlar tana nan bata rushe ba ta rusu ba misali kana zaidun qa'iman sai na cire kana sai zamanto zaidul qa'im ne amma a daraba zaidul kittan ka cire daraban sauran ne ma'anar daraba zaidul kittan zaidu ya da ke kulya ba to in ka cire daraba din zaidul kittun ne ma'anar sa zaidu kyanwa zaidu kulya ba wata ma'ana to saboda haka duk fi'ilin da duk fi'ilin da in ka cire shi jumlar za ta rushe ana kiran shi fi'ilun tam fi'ili cikakke ne cikakken iko yantacce wanda ba bawa ba ne duk fi'ilin da kuma idan ka cire shi ba zai rusa jumlar ba to ana ce mishi fi'il nafi fi'il nafi kenan kaman kana da kuma zanna da kala gaba ɗaya haka suke tafiya ka lura da wannan sosai to wannan shi ne sirrin da ya sha a iradi za a ce kana nafi kana nafi zanna ma nafi ne saboda idan ka cire idan ka cire zanna muna da musada da khabar din zam ba abin da ya taba shi haka kada ma shi ma misali ka ce kada zaidun ya kumu kada zaidun ya kumu to a lokacin da ka cire kada muna da zaidun ya kumu zaidun ya kumu babu da matsala to kamar haka ne ake ce masa naqis ake ce mishi ta amma a cikin waɗannan fi'ilai din akwai waɗanda wani lokaci suna iya kasancewa su zaman to naqis wani lokaci sai su zaman to tam akwai irin waɗannan fi'ilai misalin kana din kana akwai lokacin da zai zo ta cikakke yadda idan ka cire shi babu jumla saboda a lokacin zai zaman to fi'ili ne lazimi ma'ana fi'il da fa'il din wanda baya bukatar mafuli misali inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisura ko ila maisara wa in fa in kana zu wa in kana zu usratin kana din anan kawai fi'il madi ne kamar da raba zu din kawai bayan din sani babu maganan wai na ci wani tansibu lisu wasu duk babu wannan haka na akira ta nasihu wa in kanat wahidatun falahan nisu a kira'ar mu kenan kira'ar mu ta wasu wa in kanat wahidatun kanat nan nasu irin wannan amma kira'a ta jumhur wa in kanat wahidatan a cikin kanatin akwai isin sun kana da yiru mutajir wahidatan din zai zama kun mansu khabar din kanatin da irin wannan su akwai kana yana zuwa nakisi yana zuwa ta to akwai kuma wanda su koyaushe nakisi ne to shi yasa wannan babu yana da muhimmanci sosai babu na'ati amin amin babu na'at babu na na'at an-na'atu imma rafi'un li mudmari ya'udu ya'udu lil man'uti aw li mudhari fa awwalu al-qismayn minhu ad'i منعوته من عشرة في أربعين في واحد من أوجه الإعراب من رفع أو خفض من رفع أو خفض أو انتصاب كذاك في الإفراد والتذكير والضد والتعريف والتنكير كقول كقولنا جاء الغلام الفاضل وجاء معه نسوة حوامل وثاني القسمين منه أفضل وإن جرى المنؤوت غير مفرد واجعله في التأنيث والتذكير مطابقا للمظهر المذكور مثاله قد جاء فرتان منطبق زوجاهما الأبدان ومثله أتى غلام سائلا زوجته عن دينها المهتاج لا أقوى واقع باب النعت يتي باب من النعت النعت إما رافع لمضمري يعود للمنؤوت أو لمظهري يتي نعت كلا جميل نفرق إما رافع لمضمري nasin da yake wa damiri rufa ana kiran shi anna'atul haqiqi damiri yake wa rufa idan ka ce ja'a rajulun karimun karimun din na'at ne to a cikin karimun din akwai kuwa damiri damirin kuwan yayi wa rufa ana kiran shi anna'atul haqiqi kenan shine yaqudu lil man'uti shi kuma wannan damirin da yayi wa rufuwa yana komawa man'ut din in aka ce man'ut shine sunan da aka bashi sifa din idan ka ce jaa rajulun karimun rajulun din shine man'ut karim din shine na'at to in ka ce karimun cikin karimun din akwai damiri damirin yana komawa zuwa ga man'uti ma'ana zuwa ga rajulun din kenan shine jaa rajulun karimun kenan shine yaudu lil man'uti aw li muzhari ko kuma akwai na'ati wanda yake wa ismi na zahiri rufa na'ati ne yana wa ismi na zahiri rufa akwai na'atin da yake wa ismi na zahiri ruku'a misalin wannan kuma kace ja'a rajulun karimun abuhu ja'a rajulun kace ja'a rajulun karimun annas ne hakiki wani mutum mai karamci ya zo mutumin ka sifanta da karamci amma idan kace ja'a rajulun karimun abuhu wani mutum wanda babansa mai karamci din babansa ne mai karamci ya zo to abuhu karimun abu abuhu din fa'il ne na karimun wato karimun din yayi wa ismi na zahiri ne ruwa ba tabiri zuwa kama a misali na farko ba to da nau'o'in na annas guda biyu kenan fa awwalul kismaini minhu atbi misali na farko daga cikin kashi guda biyu misalai guda biyun nan minhu daga na'ati atbi man'utahu kabiyar da man'utinsa mun ce man'uti shine sunan da aka bayi sifa min ashratin fi 40 a kabiyar da shi cikin wasu abubuwa guda hudu a goma akwai abubuwa guda goma a cikin su ka dau guda hudu ka bashi kabiyar da shi zaman to daidai waɗannan abubuwa guda hudu a goman sai ce fi wahidin min awjihil i'rabi ɗaya daga cikin wajishi ne i'rabi وجه na irad wajhi na iradin an riga ya mun riga ya mun sani aka ce rufa kace nasaba kace jarra rufa nasaba jarra min raf'i law khafd aw intisab kamar rufa da khafd ko intisab wato nasaba kenan a cikin waɗannan abubuwa guda uku ka dauki da ka bashi kazaka fil ifradi wat tadhkiri kaga muna da guda uku ba to ga guda biyu kuma haka nan wajen mufradi wajen ifradi da tazkiri wa ziddi da ziddun tazkiri shine ta'arifi wa ta'arifi wa tankiri da ta'arifi da kuma tankiri tankir din yana nufin nakira kenan abin da yake nufi anan kaga a autishin iradi guda uku ne kada rufa da jarra da kuma nasaba waɗannan abubuwa guda uku a ciki zaka dau ɗaya ka bashi sannan akwai mufradi da musanna da jami'i waɗannan abubuwa ne guda uku su ma mufrad musanna da jami'i a ciki za ka ɗauki guda ɗaya ka bashi sannan kuma akwai tazkiri da ziddunsa shine tazkir da ta'anis a ciki ka ɗauki ɗaya ka bashi sannan akwai ma'arifa da nakira ta'arif da tankiri kenan a ciki ka ɗauki ɗaya ka bashi in kana so ka gane wannan cikin sauki muna da uku uku guda biyu ne da biyu guda biyu uku guda biyu rufa da nasaba da jarra kaga guda uku ne to sannan kuma mufradi da musanna da jami kaga guda uku ne ba to muna da biyu guda biyu ma muzakkar da muannas kaga guda biyu ne sannan muna da abun nan ma'arifa da nakira kaga biyu guda biyu da uku guda biyu kada su zaman to nawa goma kenan to a kowanne group a kowanne group group din iradi ko ba haka za shi a kowanne grup ka ɗauki guda ɗaya sai ka ba shi da shi ya zama to daidai misalin wannan idan nace jaa rajulun karimun rajulun din man'ut ne karimun din na'ati ne to karimun din shine na'at hakiki wanda muke magana a kansa a cikin abubuwa guda goma a dauki abu guda hudu a bashi to karimun din nan mu dauki abu na farko rufu'a da nasaba da jarra mun dauki rufu'a a nan mun bashi ja'a rajulun karimun mun dauki rufu'a a nan mun bashi sannan kuma mu dawo wajen mufradi da musanna da jami'i a cikin uku nan mufrad muka dauka muka bashi anan sannan mu dawo wajen muzakkar da muannas a cikin biyun nan muzakkar muka bashi karim din muzakkar ne sannan mu zo wajen ma'arifa da nakira anan karimun nakira ne nakira muka dauka muka bashi kaga a cikin abubuwa guda goma mun dauki abu a kowanne guru mun dauki da ɗaya da ɗaya mun bashi haka ne in ka canza misalin idan ka ce ja'a zaidu ra'aitu zaida lil karima mun canza misalin ra'aitu zaida lil karima naga zaidu wanda yake da karanci kun san zaidu din ma'rifa ne tunda alam ne ba to ba zan yi ka ce ra'aitu zaidan kariman ba sai dai ka ce ra'aitu zaidan lil karima ka sa al a sifar to anan idan ka dauki alkarim din alkarim a cikin rufuwa da nasaba da kafada mun dauki nasaba anan mun bashi ra'aytu zaidan lil karima a wajen mufradi da musanna da jami mun dauki mufradi mun bashi a wajen muzakkar da muannas mun dauki muzakkar mun bashi wajen ma'arifa da nakira mun dauki ma'arifa mun bashi ba nakira to haka zaka kwatanta duk inda kaga an ce wannan na'ati ne hakiki to a cikin abubuwa guda goma nan za ka ga kowane group da ɗaya za ka iya ɗaukan guda ɗaya sai ka bashi to shine wannan annasul haqiqi kenan ka qaulina jaa al-ghulam al-fadil wa jaa ma'ahu niswatun hawanid yace kamar idan muka ce jaa al-ghulam al-fadil idan wani yaro mai mai daraja mai fifiko ya zo to anan kaga al-ghulam din shine mal'uti الفاضل شيء نأتن أنا الفاضل مرفوعيني الفاضل مفرديني الفاضل مذكرني الفاضل معرفاني أنا أقول لك شيء أم باشي إن كشي وجاء معه نسوة حوامل إذا كشي نسوة دن شيني منقوش حوامل شيني نأت حوامل دن أنا أنا حوامل مرفوعني rukuwa muka bashi a cikin aujihin iradi sannan a cikin aujihin mufrad da musanna da jam'i jam'i muka bashi jam'i muka bashi a cikin muzakkar da muannas muannas muka bashi saboda hawamil din jam'i ne na hadi hadi hada ba ce wa hamila ba bambanta tsakanin namiji da mace a duk abin da ba a samun sa a maza misali zaka ce رأيت مرأة حاملا ذاك شي حاملة ما إن كشي حاملة كان نفي إردكوشي ما قال إردكو كي نفي بانيشي saboda dako mata suna yi maza ma suna yi sai ka bambanta zaka ce ra'aytu rajulan hamilan naga wani mutum dan dako zaka ce ra'aytu mar'atan hamilatan naga wata mata yar dako amma idan kana nufin mace mai ciki to za ka ce ra'aitu ma'atan habila saboda babu namiji mai ɗaukar shi to babu ba bukatun a zuwa bambanta to saboda haka anan yace hawamilu a cikin muzakkar da muannas an dauki muannas an bashi sannan a ma'arifa da nakira kuma an dauki nakira anan nakira an bashi saboda ba ma'arifa wannan na'ati na farko kenan وثاني القسمين منه أفردي وإن جرى المنقوط غير مفردي yace kismi na biyu misali na biyu din yace daga cikin na'ati afridi kamar yadda shi mufradi ko yaushe yana na mufradi wa in jaral man'ut ko da ma man'ut din sunan da ka bashi wannan sifa din ghaira mufradi ya gudana ba mufradi bane ko da ba mufradi bane shi asalin na'atin kamar yadda shi mufradi kamar yadda zai zai kawo ma misali waj'alhu fi at-ta'nisi wat-tadhkiri mutabikan lil muzhari al-mazkuri wajen ta'anisi da tazkiri kenan kamar yadda shi mutadikan ya zamanto daidai ne lil muzahari al mazkuri daidai da ism na zahiri wanda aka ambata wanda shi yayi wa rufa kamar yadda shi daidai da wannan misaluhu yace misalin sa kajaa kurratani muntalikun zawjakum al abdani kace jaa kurratani kurratan din nan fa'il ne na jaa muntalikun nan na'at ne na kurratani amma an na'at sababi ba na'at na hakika hakika bane saboda ba shi su din bane muntalik din ba su ne suka yi irtilafin ba zaujahuma matan su ne saboda haka muntalikun zaka ga anan mufradi duk da kurratani din ba mufradi bane tasniya ne saboda munfalit din anan yana matsayin fi'ili ne fi'ili ke da muka karanta ba a mayar da shi tasmiya ba a mayar da shi jami to saboda haka kurratani munfalikun zawjahuma zawjahuma din nan fa'ili ne na munfalit din tunda fi'ili ba a masa tasmiya ba a masa jami to saboda haka munfalit din na asin anan ya zama to mufradi a kowane lokaci kenan anan kenan na asin zawjahuma din yayi wa rufa kaga ismi ne na zahiri dama ce annaatul haqiqiyya da muka fada yana wa zamiri rufa shi kuma annaatu sababi wannan yana wa ismi na zahiri rufa ismi zahirin anan shine zawjahumal abdani zawjahumal abdani kaga anan mufradi ne yadda ya fada sannan kuma da yace waj'al fi tadhkiri wa fi ta'nisi wa tadhkiri mutabiqan للمظهر المذكور منطلق ان انا زوج المذكر ne زوج المذكر ne to shine yace munfaliq munfaliq sunan da yayi wa rufu'a din na zahiri muzakkar sai yasa shi munfaliq zai kawo ma misali na muannas din wa mithluhu ata gulamun sa'ila zawjatuhu addini hal muhtajila haka nan kace ata gulamun wani yaro yazo sai yace sa'ilatun zai yi kace gulamun sa'ilatun ne gulamun din muzakkar ai sai dai kace sa'ilun ba to da yace sa'ilatun din ya duba zawjatu hudin ne zawjatu hudin sa'ila din yayi wa rufu'a kamar yadda idan fa'ili muannasi ne zaka annasa fi'ili to anan ma na'atin anan yana matsayin fi'ili ne yana matsayin fi'ili ne shine kace sa'ilatun zawjatuhu matarsa ita ce take yin roko ba shi bane to saboda haka yace sa'ilatun zawjatuhu an dini hal mutajila wannan tajmimul baiti ne ma'ana matarsa tana tambayan tambaya akan addinin al'amurin addinin ta wanda ake bukata wanda ake da bukata da shi to anan ya kawo man misalan gaba daya da yace afridi wa injara al-mal'utu ghayra mufradi shine muntaliqun sa'ilatun منطلق فعيلة مفرد ne baka ga hurratani din mal'us din tasniya ne amma duk da haka na'at din aka ce masa munfalik aka mai da shi mufradi baka ga ku anan da yace wajalu fi tanisi wa tadhkiri munfaliqun din dake fa'ilin da na'atin yayi wa rufa muzakkar ne sai yace munfaliqun da ke fa'ilin da na'atun ya yi wa rufa a nan mu'annaf ne sai ce sa'idatu, to sanan za ka ga abin da ya faɗa ɗin na baya ya fito, wannan shi ne ake ce mishi annatu sabari. Misalinsa daban bayan wannan idan ka ce, Ja'a rajulun karimun abuhu, Ja'a rajulun karimun, kaga a zahirin ka ce Ja'a rajulun karimun a nan ka tsaya, na'atul haƙiƙi ne. yayi wa damiri ne rufuwa a cikin karimun din akwai kuwa kamar yadda muka faɗa amma idan ka ce ja rajulun karimun abuhu karimun abuhu to ya zaba na sababi karimun din ba damiri a ciki abin da yayi wa rufuwa din abuhu din ne sunan nan na zahiri haka zaka iya cewa ja'a rajulani karimun abuhu ma har yanzu karimun din bai canju ba duk da ma ka canja mufradin zuwa zuwa ta duniya ja'a rajulani kace karimun abuhu har yanzu haka zaka ce ja'a rijalun haka zaka ce karimun abuhu saboda shi karimun din yana duba abin da yayi wa rufu'an ne kawai a matsayin fi'ili yake ba fi'ili ba ya ta ba a masa tasniya ba a masa jami to shi ma ba za a masa tasniya ba haka zaka ce ja zaka ce ja'at mar'atun sa'ilun abuha kaga mar'atun kuma sa'ilun saboda abuha din zaka duba zaka ce kuma ja'a rajulun ja'a rajulun qa'imatun zawjatuhu ja'a rajulun kuma qa'imatun zawjatuhu a takaice ku lura na'at a wannan karo din shi na'at din yana duba abin da yazo a bayan sa ne kawai ba abin da yazo a gaban sa ba abin da yazo daga bayan sa shi zai duba ba abin da ya wuce na gaban sa ba in ka gane wannan su kawo da wannan iskali za mu tsaya ne mun Allah ya